الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a bakwai daidai ga wannan wata na al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya dace da shida ga watan tara shekara ta 2019 miladiyya domin ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah ya dada masa tsawon kwanakai Salah ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullahu ta'ala wancan satin da ya gabata muna cikin fasli mai bayani game da bayyana bid'a a cikin rayuwar musulmi mun fara wannan babin lokaci ya mana halin shi ko wannan fasalin yau za mu ɗauko daga farkon fasalin mu ci gaba ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi masu kamala ya mana gamdakatar ya datar da mu cikin duk abin da zamu gabatar kuma ya taimake mu wurin yin aiki da shi قال المصنف حفظه الله تعالى ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها بينت بدعة أتكرى rayuwar musulmi. da kuma sababban da suka bayu zuwa ga bayyanar bid'a zuhurul bid'a fi hayatin musulmina wa tahtahu mas'alatan bayyanar bid'a a cikin rayuwar musulmi bi ma'ana yaya akai bid'a ta bayyana cikin rayuwar musulmi wanda da babu ita yaya akai ta bayyana a rayuwar musulmi malaci kalkashin wannan mas'alar akwai matsaloli guda biyu almas'alatul ula waqtu zuhurul bid'a waqtu zuhurul bid'a lokacin bayyana fitina ko lokacin bayyana bid'a wani lokaci ne bid'a ta fara bayyana a cikin musulmi ta bangaren lokaci kenan قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية ألا جك أنشي كي وعلم أن عامة البدع كسني cewa gaba ɗayan bid'a almuta'alliqata bil ulumi wal ibadat innama waqa'a fil ummati fi awakhir al khulafa'i ar rashidin ku sani cewa ji shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah gaba ɗayan bid'a da ke da alaka da ilimi da kuma ibadu ta faru ne a cikin al'umman musulmi a ƙarshen khalifofi shiryayyu wanda khalifofi shiryayyu guda hudu ne wanda suka shahara na farko akwai abubakar radiyallahu anhu na biyu akwai umar radiyallahu anhu sannan uthman radiyallahu anhu sannan ali ibn abi talib radiyallahu anhu kenan bid'a da ke da alaƙa da ilimi da ibada ta fara bayyana ne ƙarshen rayuwar waɗannan khalifofi guda hudu kama akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari haythu qal yayin da yake cewa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda zai rayu imana rayuwa mai tsawo daga cikin ku to zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati ina foranku da ku yi riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnonin khalifofi na shiryayyu ko khalifofi shiryayyu almahdiyyin wanda yake masu shiryarwa a wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi akwai dalili karara bayyane wanda ke nuna cewa lalle za a zo a samu sabani mai yawa a cikin addini za a samu bullowa ƙungiyoyi masu yawa masu rikitarwa a cikin addini amma makama da mafita shine ka riƙi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa ga shari'a ta wa'annan khalifofin nasa shiryayyu wa awwalu bid'atin zaharat bid'atul qadr farkon bid'ar da ta fara billa a cikin musulmi ita ce bid'a ta alqadar wanda wancan satin mu yi bayanin ta wasu ne masu masu aqida ta alqadariya wanda surun su babu kaddara da abin da kaga ya faru matsayin kicibis kawai ya faru ba tare da tsarin ubangiji ba kaga a cikin faɗan wannan akwai me yake cewa kaskanta Allah maɗaukakin sarki wanda har a ce yau a cikin mulki cikakke na Allah wani abu ya faru wanda Allah baya da labarin shi hakan ba zai taɓa yiwa ba babu wani abin da zai faru a doron ƙasa ƙarami ko babba da wanda zai faru nan gaba da wanda ake tsammanin ya faru in ya faru ya zai kasancewa sai Allah ya san shi kafin ya faru amma a ce ga wani abu ya faru karkashin mulkin Allah da bai san shi ba wannan ba musulunci ba ne to farkon bid'a da ta fara bulla cikin musulmi ita ce bid'a ta qadariyya wa bid'atul irja sai yan bid'a na murji'a kenan wa bid'atul tashayyu sannan bid'a ta yan shi'a wal khawarij da bid'a ta khawarij ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية لوكacin da rabuwar kai ta faru tsakankanin al'umman musulmi bayan kashe Uthman dan Affan sai bid'a ta al-haruriyya ta faru al-haruriyya ɗaya ne daga cikin ƙungiyoyin khawarij suma bayan kashe Uthman sai suka bullo suka fito a hili a bayyane ثم في أواخر عصر ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة sannan a ƙarshe-ƙarshen rayuwar sahabbai bid'a ta alƙadariya ta faru sannan a ƙarshen rayuwar ɗan Umar da ɗan Abbas da Jabir da masu kama da su daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu kullawa al-murji'a qariban min zalika su ma kusa da haka suka bullo ita ma kungiya ce mai zaman kanta da ta saba ma tsarin addinin musulunci kenan kaga lokacin kullowar bid'a bid'a ta samu kullowa ne karshen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshe karshen rayuwa khalifofin shi guda hudu wannan shiryayyu wa amma al-jahmiya malaci amma kungiya ta jahmiya fa innaha hadathat fi awakhir asr at-tabi'in ita kuma ta faru ne a cikin karshen rayuwar tabi'ai karshen zamanin tabi'ai wanda tabi'ai su ne almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ita ma firqa ta jahamiya wata kungiya ce wadda ita ma ta ci karo da ta'alim koyarwar musulunci ba'da moti umar ibn ba'da moti umar ibn abdul aziz wannan kungiya ta jahamiya ta samu kullawa ne bayan mutuwa umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala wa qad ruya annahu anzarahum hakikan an rawaito maganganu cewa ya gargadi wannan kungiyar ta jahamiya shi Umar ibn Abdulaziz ya gargade su ya musu nasiha ya sha hankalinsu game da wannan kungiyar da suke a kai ta bata da wannan ra'ayoyin da suke ɗauke da na bata ya musu gargadi ya sha hankalinsu wa kana zuhuru jaham bi khurasan wanda kullowar jaham ta faru ne a garin khurasan fi khilafati hisham ibni Hisham ibn Abdul Malik a cikin khalifancin Hisham ibn Abdul Malik a wannan lokacin Jaham ibn Safwan jagoran kungiyar Jahamiya ya kullu malaci hadhihi albid'a zaharat fil qarn athani was-sahabati mawjudi was-sahabatu mawjudun lalle waɗannan bid'o'in sun bayyana ne a cikin karni na biyu karni na biyu kenan shekaru bayan shuɗewar shekaru ɗari wanda manzo Allah sallallahu ya rayu a ciki kenan shekara ɗari biyu a musulunci wannan bidoyin suka fara bayyana a cikin musulmi was sahabatu mawjudun a wannan lokacin sahabbai suna nan da ransu wa qad ankaru ala ahliha sahabbai sun yi musu sun yi inkari ga ma'abuta wannan aqidu ga ma'abuta wannan bid'o'in thumma zaharat bid'atu al-i'tizal sannan bid'ata al-i'tizal al-mu'tazila ita ma ta kullu wa hadathat al-fitan bain al-muslimin tafarar da fitintunu tsakankanin musulmi wa zahar ikhtilafu al-ara' aka samu sabanin ra'ayoyi ya yawa cikin musulmi wal mailu ila al bid'i wal ahwa da karkata zuwa ga bid'o'i da soyayyen zuciya wa zaharat bid'atu tasawuf haka bid'a ta sufaye ta bayyana wa bid'atu al bina'i ala al qubur da bid'a ta gine-gine akan makabartu ba'da al qurun al mufaddala bayan shekaru guda uku wanda yake masu falala masu kima kaga kenan kungiyoyin sun fara faruwa ne tun daga zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa zamanin tabi'ai ya zuwa zamanin atba'u tabi'i tabi'i wanda suka biyo bayan wanda suka biyo bayan su kamar bid'a ta sufaye wannan sufiyancin da kaga ana yi na sufaye da yan dariku da kuma gine-gine akan makabartu da sauransu wannan duka sun faru ne bayan shuɗewar shekaru guda 300 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayyabe su yayyabe mutanen da suka rayu a cikin su wa hakaza malaci haka ne kullama ta'akhkhara alwaqt duk idan aka samu jinkiri na lokaci da tsawon zamani zadatul bid'a sai bid'o'i su samu daɗuwa cikin al'umma watanawwa'at kuma sanawwa sun yake cewa su ɗauki kaloli da dama sana'antu kuma ko shakka babu haka ne zaka ga bidoyi haka suke a rayuwa duk abin da yake ba sunna bane bid'a ne zaka ga kullun yana ɗaukar shakali sabo walgwadan wayewan mutane walgwadan ci gaban su walgwadan yadda bid'an nan take kawatuwa take nau'antuwa da ke nuna kaga ba addini bane da addini ne da ya tsaya yadda yake a duk inda mutane suke a duk yadda zamani ya ci gaba wannan shine mas'ala ta farko lokacin bayyana bid'a bid'a ta fara bayyana ne tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam المسألة الثانية مسألة تبيو مكان ظهور البدع wuraren da bid'a ta fara bayyana yanzu mun ji lokaci yanzu muna son mu ji a wane wurare ne bid'a ta fara billa a cikin al'ummar musulmi malace takhtalifu al-buldan al-islamiyya fi zuhur al-bid'a fiha lalle garuruwan musulunci sun sha bamban a wurin bayyana bid'a a cikin su qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah ke cewa فإن, الأمص... فإن الأمصار الكبار التي سكنها, سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة ابن تيمية من ينبراني wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu a wannan biranen kuma ilimi da imani ya fito daga cikin wannan biranen birane ne guda biyar kenan manyan manyan birane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu a ciki kuma ilimi da imani suka bubbugu a cikin wannan garuruwan garuruwa guda biyar ko birni biyar na farko alharaman idan aka ce alharaman garuruwa guda biyu masu tsarki ana nan kenan haramin makka da harami na madina nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayu ilimi ya bunƙasa ya yadu a cikin al'ummar musulmi wal iraqan haka idan aka ci al'iraƙan ana nihin basara da kufa nan masu habban annabi sun rayu a wurin kuma ilimi da imani sun yadu a wurin washam da garin sham nan masu habban annabi sun rayu ilimi da imani ya yadu a wurin yanan kaga wanga su ne birane guda biyar wanda sahabban annabi suka rayu a ciki kuma ilimi da imani suka yadu makka da madina basara da kufa suna iraqan sai nan sannan abin da shahi yanki na sham minha kharaja alquran daga cikin wanga biranen guda biyar ne alqur'ani ya fito wal hadith da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal fiqh da fiqh wal ibadat da abin da shahi ibadat wama yatba'u zalika min umuri alislam da abin da ke biya haka daga cikin al'amuran musulunci duka sun bullo ne a cikin wannan biranen guda biyar wa kharaja min hadhihi al-amsar bid'un usuliyya ghayra al-madinati an-nabawiyya sannan an samu fitowar bid'o'i wanda suke da alaka da aqida a cikin sauran biranen gaba ɗayan su banda garin Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kenan banda Madina fal Kufa a garin Kufa kharaja minha at-tashayyu wal irja garin Kufa aka samu shi'a ta fara kullawa da murji'a sune al-irja masu ra'ayi na al-irja wanda mun yi bayanin su cikin darasin da ya gabata shi'a takaice dai kungiya ce da suka kafa tsarinsu a kan biya me yake ce musu ahalul bait musulmi a wurinsu daga cikin sahabban manzo Allah sai ka kilga su da hannunka sauran aqida su duka kafirai ne sun yarda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga wannan sune yan shi'a masu zagin sahabban annabi suna cin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi'a kungiya ce mafi hadari a rayuwa ƙungiya ce da suke ɗauke da mummuna aƙida kuma suna ɗauke da mummunanan ɗabi'u suna ɗauke da munanan ɗabi'u na daga cikin munanan ɗabi'unsu abin muni mutu'a da suke halattawa shine zina kusan garuruwan da shi a ta bayyana ta bunƙasa kusan babu gidan karuwai tunda zina ta koma addini kenan kaga babu batun gidan karuwai kenan tunda duk wanda ya mutu a zaka ji an ce zai shiga aljanna zai yi kaza zai yi kaza kuma mutu annan zane ce sana da munanan ɗabi'u kuma sana da munanan aqidu haka su ma murji'a mutane ne suna da munanan aqidu kenan wannan aqidun guda biyu na shi'a da murji'a sun bullo ne daga cikin garin kufa wantasharat ba'da dalika fi ghairiha sannan aka samu wannan aqidun sun yadu a cikin wasu garuruwan wanda ba kufa ba ma والبصرة خرج منها القدر garin basra an samu ƙungiyar ƙadariya nan ta ƙullo wal'itizal da kuma mu'tazila nan suka ƙullo su ma wannusukul fasid da kuma annusak wanda ana cin musu masu irin bauta wadda yake ta balalatattar bauta masu tirsa sama kansu abinda Allah bai ɗora musu nusak kenan masu azabtar da kansu suna dora ma kansu abinda Allah bai dora musu wantasharat ba'da zalika fi ghairiha sannan aka samu waɗannan munana aqidin suka yadu a cikin wasu garuruwan daban wanda ba Basra wa Sham garin Sham kana biha an-nasab wal qadar a garin Sham akwai an-nasab da qadar an-nasab shine wanda ake ce musu an-nasiba ko an-nasibiyya ƙungiya ce da suka fito domin ba masu zagin sahabbai kariya amma su ma mutanen banza ne shi'a suna zagin sahabbai gaba ɗaya banda ahlul bait su kuma sai suka bullo dan kare sauran sahabbai sai suka rika zagin ahlul bait kun gane magana yan shi'a ar-rafida kaga wurin su abubakar kafiri ne umar uthman aliyu shine mumini da fatima da alhassan da alhussein da sauran a'imma guda goma sha biyu a aqida su wanda yake masumai ne sauran sahabban wurin su duka kafirai ne ina fatan kun gane wannan sune yan shi'a to su kuma annasiba ko annasibiya sai suka fito suna zagin aliyu bin abi talib dan ba kariya ga dan ba da kariya ga zagin abubakar da umar da uthman kaga duka sun faɗi kenan aikin banza suke gaba ɗayansu ina fata mun gane su kuma dan ba sauran sahabban guda uku kariya sai suka dinga zagin aliyu suna kafir kashi su ne annasu wanda ahalus sunna kaga sun sha bamban ba su tare da rafida kuma ba su tare da annasu suna tsakatsakiya sahabban annabi duka wurin ahalus sunna adillai ne ina fatan mun gane yawwa sabani yan shi'a da kuma annasu da alƙadar bid'a ta alƙadar kamar wadda muka yi bayanin ta yanzu da wancan satin da ya gabata wa amma tajahum amma at-tajahum sune mabiyan jaham ibn safwan fa innaha zaharat fi nahiyati khurasan ita kuma wannan bid'a ta bullo ne a bangaren khurasan wa huwa sharrul bid'a malici shine mafi sharrin bid'a wa kana zuhurul bid'a بحسب البعد عن الدار النبوية سيكسن شي بيّن بدؤي ya faru ne gwalgwadon nisan ta garin manzan Allah shine garin Madina ina fatan mun gane ga ana samun bid'a na kullowa ne gwalgwadon yadda suka yi nisa da gidan annabauci garin gwalgwadon nisan shi da gidan annabauci gwalgwadon yadda bid'o'i za su yawa ciki so da gidan annabauci akwai manya-manyan malamai akwai manya-manyan mutanen da ba za su bar bid'a ta samu damar lumfasawa a ciki ba ina fatan mun gane فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية bayan an samu faruwar rabuwar kai tsakankanin musulmi bayan kashe Uthman bin Affan bayan kashe shi aka samu rabuwar kai na musulmi a wannan lokacin bid'a ta al-haruriyya ta faru su ma wata kungiya ce daga cikin al-khawarij wa ammal madinatu nabawiyya amma garin ammal madinatu nabawiyya amma garin Madina فكانت سليمة من ظهور هذه البدع ta kubuta daga bayyana dukkanin wannan bidiyoyin babu su a cikin garin Madina a wancan lokacin wa in kana biha man huwa mudmiru lidhalika ko da dai akwai masu mummuna aqida ta bid'a amma boyewa suke kina a wancan lokacin ma akwai 'yan bid'a cikin garin madina masu mummunan kudiri amma ɓoye bid'a suke a ɓoye ba sa bayyana ta kenan kamar babu su amma suna nan ɓoye ta suke ba sa bayyana ta ina fata mun gani fakana indahum muhanan mazmuma sai kasance duk mai irin wannan aqidun na bid'a a wurin mutanen madina walakantacce ne kuma abin zargi ne shi yasa kaga bid'a bata bayyana ba ta mamaye garin madina bata hito ba akwai yan bida ɗaiɗaiku masu ɓoyi a su amma mutanen da suka san su suna zargin su kuma suna walakanta su ina kaga madina sai ta kubuta da bayyana bidoyi a cikin ta wancan lokaci idh kana biha qaumun min al-qadariyya saboda akwai wasu mutane masu bin aqida ta al-qadariyya wa ghairihim da wasun suma walakin kanu maqhurin sai dai an gallabe su an rinjaye su zalilin kuma kaskantattu ne bi khilafi tashayyu wal irja fil kufa sabanin bayyana shi'anci da murji'anci a garin kufa wal i'tizal da kuma mu'tazilanci wa bid'an nusak da kuma bid'a ta an-nusak fil basara a garin basara wan nasab bisham da kuma aqidata an-nasab wadda ta yaduwa garin sham fa innahu kana zahira saboda wannan bid'o'in sun kasance bayyana suke cikin sauran garuruwan sabanin garin Madina duk sauran garuruwan bid'a ta fito ta daga kanta sama suna abin da suka ga dama sabanin garin Madina koda kana bid'a ka baka saka tallata ta ba sai dai ka boye ta kuma idan aka san ka kai walakantacce ne abin zargi ne a cikin garin Madina Allah sai kare garin Madina a wancan lokaci وقد ثبت في الصحيحين hakika hadisi ya tabbata a cikin littattafan nan guda biyu ingantattu shine Bukhari da Muslim an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi annad dajjal la yadkhuluha lalle dujal ba zai shiga a garin Madina ba imana yana daga cikin wata kariya ta musamman da Allah ya ma garin Madina dujal zai zo ya zagaye duniya a cikin 'yan kwanakan da ba su wuce kwana arba'in ba amma Allah zai kare garin madina daga shigar da sha ba zai shiga garin madina ba walam ya zala ilm wal iman zahiran ila zamani ashabi malik ilimi bai gushe ba da imani yana bayyana a cikin zamanin mutanen imamu malik masu mazhabin imamu malik kenan malikawa wahum min ahli al-qarn ar-rabi' wanda su malikawa suna daga cikin mutanen da suka rayu a karni na hudu bayan mutuwar manzon Allah shekara ta ɗari hudu kenan bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan garin Madina gari ne da ya rayu da malamai gari ne da ya rayu da ilimi da imani malace fa amma al-usul thalatha al-mufaddala falam yakun fiha bil madinati an-nabawiyya bid'a zahira al-batta amma shekaru guda ukun nan masu falala wanda annabi ya yabe su ba a samu bid'a ko ɗai ba da ta faru a garin madina da ta bayyana kenan sai da aka shekara 300 bayan mutuwan annabi ba a samu bid'a ko guda ba da ta bayyana a cikin garin Madina babu ita wala kharaja minha bid'atun fi usuluddin albatta ba a samu kun bid'a da ta bullo ba cikin abin da shahi tauhidi da kudiri ko guda kama kharaja min sa'iril amsar kama yadda aka samu bidoyi sun bayyana a cikin sauran garuruwa sabanin garin Madina bi ma'ana Allah ya kare garin Madina sai da aka shekara 300 bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bidoyi ba su bayyana ba a cikin ta kenan wanga su ne wuraren da bidoyi suka yadu a rayuwa sun yadu a kufa da basar su ne mafi yadu bidoyi a rayuwa sannan sun yadu a garin sham sannan an samu su ɗaiɗaikun an bid'a da suka rayu a madina sai dai ba a ba su damar yada bid'a ba irin yadda suke su kenan kaga bid'o'i a bangaren zamani na lokaci sun faru ne tun zamanin sahabban annabi zuwa zamanin tabi'ai da wanda suka biyo bayan su kuma sun bullo ne a cikin garuruwa mafi shahara da ilimi ya yadu a ciki kamar makka da madina da kuma kufa da basara da kuma me yake cewa iraqan kenan su ne kufa da basara sannan da garin sham mas'ala ta biyu al'asbabun lati addat ila zuhurul bida sababban da suka ba da dama wurin yaduwar bid'a da bayyanarta wani irin sababba ne suka taimaka bid'a ta yadu a cikin al'ummar musulmi mimma la shakka fihi malaci na daga cikin abin da babu kwankwanto a cikin shi anna li'tisama bil kitabi was sunna fihi manjatun min al-wuqu'i fil bid'i wad dalal ko shakka babu ruko da alqur'ani da sunnan ma'aiki lalle cikin yin haka akwai tsira daga fadawa cikin bid'a da bata gaba daya قال تعالى الله مدوكين سركي كي تشوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه للي ون إتتش هنيا تاديدي تتامي ككا فاتبعوه كبوان هنيا ولا تتبعوا السبل كدك بهنيوي فتفرق بكم عن سبيله sai wannan hanyoyin saraba ku game da bin hanyata wannan aya ce da take bayani game da riƙo da addini da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne tsira shi kaɗai ne rabauta a wannan rayuwa yanan hanya Allah hanya ce guda miƙaƙƙa hanyoyi na ɓata kuma hanyoyi ne guntaye masu yawan gaske sai ka nisanci wannan hanyoyin kawo hanya miƙaƙƙa ita ce hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي بين حكا قرار معنى wannan aya فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه تكين أبن ابن مسعود يا رويته ألا رد شي قال كيتشوا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana layi ya ja zane a cikin ƙasa fa qala sai yace hadha sabilullah wannan zanen da kuke ganin dogo ɗaya shine hanyar Allah madaukakin sarki ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله sannan ya yi wasu zane ƙanƙana daga daman wannan dogon zanen kuma ya wasu zane ƙanƙana daga hagumkin wannan dogon zanen bai mara zo ya dogon zane a ƙasa sannan dabar wannan zanen daga dama ya yan zane ƙanana ya makala su akan wannan dogon zanen sannan a ɓangaren hagumkin shi ma ya yi zane ƙanana ya makala su akan dogon wannan zanen ثم قال سنة من زال صلى الله عليه وسلم وهذه السبل waɗannan su ne hanyoyin da kuka ji Allah na cewa hanyoyi ‘yan ƙanana kenan ala kulli sabilin min ha shaitanun ya du'o ilai akan kowace hanya daga cikin hanyoyin nan ƙanana akwai shaidan da yake kira zuwa ga biya wannan hanya kenan hanya Allah guda ce miƙaƙƙa hanyoyi da ba na Allah ba hanyoyi ne ƙanana wanda suka makale ma wannan dogo hanya akan kowace hanya zaka samu shedan na tsaye na kiran al'umma da su wannan hanya wanda idan ka dibi tsarin addini yau haka ne addini hanya ce guda sak miƙaƙa sunnan ma'aiki kenan duk wani abu wanda ba shi ba zaka ga sai da ya makale da shi sannan kuma ya rabu da shi ina fatan mun gane duk wani mai da'awa wata kungiya ko ta dariƙa ko wani abu zaka ga sai ya dan fare mu wannan hanyar miƙaƙa sannan sai ya rabu da ita kenan kai ka kama wannan hanyar miƙaƙa kada ka bi wannan kankanan hanyoyi thumma tala bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan layin kuma ya musu wannan bayanin sai ya karanta musu wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙa fattabi'uhu don haka ku bi wannan hanya wala tattabi'u subul kada ku bi wannan yan hanyoyin ƙanana fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda Allah ke muku wasiya da shi lalle idan kuka yi haka za ku samu kanku cikin masu jin tsoron Allah fa'an faman a'rada 'anil kitabi was sunnah duk wanda ya kauda kai ya ba qur'ani da sunna baya tanaza'atuhu turuqul mudilla to wannan lokacin dariƙoƙi batattu za su rika jayayya da shi suna fasgashi wanga safin yesu wanga safin shi al-mudilla wal bid'ul muhdatha da bid'o'i wanda aka kirkira kenan duk wanda kaga ya saki wa hanya miƙaƙa to zaka ga yana cikin sarka yan bid'a wanga sophistication wanga sophistication fal asbab allati addat ila zuhur al bid'a tatalakhasu fi al umur al taliya malaci sababban da suka bayi zuwa ga bayyanan bid'a za a iya takaita su cikin al'amuran da za su zo nan gaba yanzu na farko aljahalu bi ahkamid din jahilta hukumce hukumcen addini wannan daga cikin manyan manyan sababban da suka ba da damar yaduwar bida a cikin al'ummar musulmi jahilci mutane ba su yi karatu ba ba su nemi sani ba hakan yasa bid'o'i suka yadu a cikin al'umma abu na biyu ittiba'ul hawa an yi karatun an san daidai amma sai a rika bin soye-soyen zuciya shi ma ya ba da dama wurin yaɗo bida a cikin al'ummar musulmi abu na uku a ta'assubu lil ara makalkale ma ra'ayi ta'assubancin ra'ayi mana kai ra'ayinka in ka rike shi to riko ne zaka mai na kamkam ba za ka sake shi ba ko da kaga gaskiya abinda shehun ka ko malamin ka yace shine daidai ba za ka saki wannan magana ba ko da kaga gaskiya ta bayyana gare ka wannan ma ya taimaka wurin yaɗo bida a cikin al'ummar musulmi wal ashkhas kenan makale ma ra'ayi ko kuma wasu mutane abu na gaba at-tashabbuhu bil kuffar kamancece ne da kafirai wa taqlidihim da kwaikwayansu wannan ma ya taimaka wurin yado bid'a cikin al'ummu musulmi wa sana wa natanawalu hadhihi al-asbab bi shay'in min at-tafsil malaci zamu dauki ɗaya ɗayan waɗannan sababba da wani abu da ya sauƙaƙa na rarrabe zance game da su na farko aljahalu bi ahkamid din jahilta hukumce hukumcen addini yana daga cikin manyan sababba da suka bada damar yaɗo bid'a a cikin al'ummar musulmi kullum mumtadda zaman wa bad'u wa ba'uda an-nas an athar risala qalla al-ilm wa fashal jahl ko da yaushe aka samu tsawon zamani sannan mutane suka nisanci suka nisanci alamomi na manzanci ko kuma risala suka nisanci alkur'ani da sunna ta ma'aiki da ilimi ilimi ya yi karamci a wannan lokacin sai jahilce ya yadu kenan da mutane zamani ya ja ya yi tsawo suka nisanci ƙur'ani da sunna ta ma'aiki ilimi ya yi karamci a cikinsu to a wannan lokacin jahilci zai mamaye su كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما يدى مزالة صلى الله عليه وسلم لاباري عندك يتوى من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا don da ya rayuwa mai tsawo daga cikinku to zai ga saɓani mai yawa me ya kawo saɓani mai yawa zamani da ya sha mutane suka nisanci zamanin annabi da sahabbai na farko ke wa qawluhu inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad da faɗan manzala salasan da ya ce lalle Allah maɗaukakin sarki baya karɓe ilimi matuƙar karɓewa daga cikin bayin shi kama Allah bai karɓe ma malami ilimin shi waye gari jahil kana malami a ce gobe kai jahili Allah bai ɗoke ilimin daga cikin zukatan malamai ko bayin shi walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama sai dai Allah yakan karɓe ilimi ta hanyar karɓe malamai da in malamai suka mutu sun mutu sun tafi da iliminsu kenan kaga Allah yakan karbe ilimi ne ta hanya karbe malamai idan suka mutu kenan hatta idza lam yubqi aliman hayya saura hayya zaman to babu wani malami a doran kasa ittakhadha an-nasu ru'usan juhala a wannan lokacin sai mutane su riƙe wasu mutane jahilai a matsayin malamai fasu'ilu sai a tambaye waɗannan mutanen fa'aftu bi ghairi il sai su fatawa ba tare da ilimi ba fadallu su batar wa adallu kuma fadallu su bace wa adallu kuma su batar wanda ku shakka babu yau abin da ke faruwa a cikin al'umma kenan jahilci ya yau mutane sun nisanci qur'ani da hadisi wasu da mutane wasu mutanen da ake rayuwa da su da kayan malamai kuma ba malamai bane amma mutane sun rike su a matsayin malamai suna musu fatawa da jahilci da san rai su batattu ne kuma su batar da al'umma abin da yake fama da shi kenan yau kowa fatawa yake in dai game da addini ne to da kai fatawa yanzu an baka amsa kowa muftin kan shi ba tare da dalili ba ba tare da ilimi ba amma ka fatawa baka sani ba ka ba da amsa kai ka bace kuma wanda ya tambaye ka ka bata da shi kenan kaga jahilci na daga cikin manyan sababba da ke sa bid'a ta yadu a cikin al'umma malace fala yuqawimu bid'a illa al-ilm wal ulama ba abin da ke yaka bid'a ya gama da ita sai ilimi da malamai fa idza fuqida al-ilm wal ulama utihat al-fursa lil bid'a idan aka rasa ilimi da malamai to an ba bid'a dama an tazhara tabayyana وتنتشر كما تيادو ولأهلها أن ينشطوا كما أنبا أن بدأ الدام سسامو كرسشي كما سسامو دام يهد بدأ أما ما تقرأ كوي إلمي دام علمي تو بدأ باتا شاكتاو amma babu ilimi da malamai zaka ga bid'a na yaduwa yadda ta ga dama kuma in bid'a suna abin da suka ga dama wanda ke nuna kenan kaga rashin ilimi da rashin malamai suna gadar da yaduwa bid'a cikin al'ummar musulmi abu na biyu ittiba'ul hawa wannan ko shakka babu yan uwa wallahi jahilci musiba ce mai girman gaske duk wani abin da kaga ya faru a doron ƙasa na saba ma Allah sababin shi jahilci shirka da kaga ana yi da Allah madaukakin sarki sababin shi jahilci da mutane sun karanci addini mafi kyakkyawar karanta sun karanci addinin su sun fahimce shi da ba su samu kansu ba cikin irin al'amur da suke fama da su a yau ɓangaren aƙida ɓangaren ibada ɓangaren akhlaƙinsu ɓangaren mu'amala da ci mutane sun yi karatu sun fahimci addini da kagara yau su ta tsarkaka kuma ta yi kyau amma da ke ba su da karatu ba su da addini shi sa kaga ake cikin mummunan rayuwa sabani ya yawa a cikin al'umma ra'ayi kala kala ga sanan kuma kowane ɗaya daga cikin wannan ra'ayin suna da awar gaskiya wanda bayewa gaskiya ta ƙididdiga ta zandiyawa ina fatan mun gane gaskiya ɗaya ce sai dai ƙarya ta yawaita abu na biyu ittiba'ul hawa bin son zuciya shi ma daga cikin sababban da suke kawo yaɗo bid'a a cikin al'umma man a'rada 'anil kitabi was sunna ittaba'a hawa duk wanda ya kawar da kai ya bar qur'ani da sunna to zai bi son ran shi ne kama qala ta'ala kamar da Allah madaukin sarki ke cewa fa in lam yastajibu laka idan busu karba maka ba ya kai annabi fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum to ka sani cewa suna bin soye-soyen zuciyarsu ne wa man adallu wa ya kai batan mimman yattabi'u hawahu wa ya kai batan mutanen da ke bin son zuciyar shi bi ghairi hudan min Allah ba tare da wata shari'a da ta zo mishi daga Allah ba duk wanda ke bin son zuciyar shi to zaka ga ya saba mu Qur'ani da hadisi وقال تعالى الله مدوكين sarki ke cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa bani labarin wanda ya riki Allah shi shine son zuciyar shi wa adallahu Allahu ala ilm Allah ya batar da shi bisa ga ilimi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya rufi akan jin shi ba zai ji alkhairi ba haka zuciyar shi ba za ta karba alkhairi ba wa ja'ala ala basarihi ghishawa Allah ya sanya wata ghishawa wani shamaki a cikin idanun shi ba zai ga gaskiya ba faman yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da shi in ba Allah madaukakin sarki ba yana kaga duk wanda ke bin san zuciye shi ya riga ya halaka ya bar gaskiya ko shakka babu san zuciya yana sa banna da bidoyi su yadu a doron kasa tunda kaga mai san zuciya ya san gaskiya galibi ya san daidai amma son zuciyar shi zai hana shi ya bi daidai kuma ya kira mutane zuwa ga fadawa ga hanyar da yake ba ta daidai ba wal bid'a su kuma bid'o'i inna ma hiya nasijul hawa al muttaba bid'a kamar hanya ce ta son zuciya wanda aka bi kamar hanya ce gada ce ta son zuciya duk bid'a da ka gani gada ce ta son zuciya son zuciya ya kai ka zuwa ga fadawa cikin bid'a abu na uku at-ta'assubu lil ara'i war rijal ra'ayin riƙau game da ra'ayinka ko kuma wasu mazaje da kake riƙon ra'ayinsu shi ma ya taimaka sosai wurin yaɗo bida yahulu bayan almar'i wa tiba'i dalil wa ma'rifatil haqq ko shakka babu riƙon ra'ayin riƙau ko riƙe ra'ayin wasu mazaje yakan shiga tsakankanin mutum da bin dalili ya hana ka bin gaskiya ya hana ka kuma karɓar gaskiya كما قال تعالى كما يدى ألا ملك سركي يتشي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذن أكتشي دسوكو بأبن دا ألا يسبكر قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا سيستشي بل زام بأبن دا مك إسكو إيا يمسني كاغون شيني مي بر رأي وسمزش ga dalili an ka maka ga hujjoji an ka maka ka tabbata wannan aya aya ce ta Qur'ani kuma ka fahimci abin da take nihi ka tabbata wanga hadisin annabi ne ga abin da yake nihi sai ka ce ba haka maka isko iyayenmu da kakannin ba sanai ina kaga ka bar dalili ka bar ayin iyayi da kakanni wanda abin da yake dacewa da kai shine ka bi dalili ka saki ra'ayin iyayi da kakanni matukar ra'ayin su ya saba ma dalili ina fata mun gane to hakan yana taimakawa wurin yaɗo bid'a da kowa ya sani yau duk wasu bid'o'i da ake yi yau idan aka ce mutanen da ke yin wannan bid'a ne su ce eh to haka muka isko iyayen mu nayi wannan shine dalilin su haka kafaran farko su ma shine dalilin su annabi idan ya kira su zuwa ga bauta Allah shi kadai da nisan tabbauta gumaka su su ce a a haka muka isko iyayen mu nayi kenan kaga iyaye ba hujja bace dalili shine hujja وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم مالك wannan shine sha'anin masu ra'ayin riƙau a yau min ba'd atba'il madahib daga wasu shashe daga cikin masu bin al-madahib irin masu bin malikiya ko shafi'iyya ko kaza da kaza da kaza sai ka kame ra'ayi sai ce to lalle wanga hadisi na annabi ne kuma ya inganta amma malikiya ba haka suke a wannan rashin hankali ne ina fata mun gane yaya za ka gabatar da ra'ayin malikiya akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da dama garin nan mun shaji cikin gidan rediyo suna irin wannan fatawoyin na rashin hankali malami ya hukuncin kaza sai ce eh lalle hukuncin kaza hadisi ya zo ya ce kara'ai amma malikiya suna yi to wani irin malikiya shin malikiya wani addini ne daban da ya saba ma addinin musulunci wanda za a bar hadisin annaba dauke ra'ayin malikiya kaga wannan kuskure ko da ya tabbata haka din nema to za mu aje ra'ayin malikiya mu dauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wasiya ta Imam Malik amma Malik yace idan ka gazancin shi ya ci karo da hadisin manzo Allah to ka jefa magana shi a bayan bango ka dauke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane bayewa ce ga ga hadisi ka ce malikiya zakabi kamar yadda yau 'yan bida suke yadawa a cikin gidajen rere kuma za ka ga malikiyar tasu ta sarraici su a fiƙuhu malikiya ne amma a aƙida ma malikiya ba ne wani irin tufka da rora ne a fiƙuhu masail na fiƙhiyya abin da ya shafi alwala wanka sallah da sauran abubuwan da ke da alaka da fiƙuhu za ka sun ce mu malikawa ne amma a aƙida su ba malikiya ba ne to saboda me imam malik baya da aƙida ne eh yana da aqida amma aqidar shi ta salaf ce shi yasa ba su tare da Imam Malik cikin aqida amma a fiqh su malikiya ne kaga inda gaske ku malikiya ne kuna da awa malikiya to sai ku bi Imam Malik cikin aqida shi kuma da cikin masail fiqhiyya na shi wannan shine gaskiya shi yasa gani a risala ma yau duk dan bid'a za a karanta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani sai ya ce maka a fara fiqh a bar risala a bar aqida saboda aqida shi aqida ce safiya aqida ce ta salaf aqida ta cewa lalle Allah yana kan al'arshin shi a saman sammai su kuma ta suke Allah na ko ina kenan dole kaga sai su aje aqidan malikiya sai su dauki fiqh na malikiya wanda kaga akwai tibka da warara cikin tahis da haka idan hadisi ya zo ana ajiye ra'ayin kowa a gabatar da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malaci da kuma masu bin mazhabi na sufaye zaka ga su ma haka nan ne ba yadda za a yi su gabatar da magana annabi akan magana shehunansu da waliyansu in dai shehu ya ce abu ko ya aikata abu ko da abin ya saba ma Allah karara abin ya saba ma annabi kai tsaye to wallahi sai dai su yi hakuri da na annabi su doki na shehu wanda kaga wannan shine asali na bata cikin al'umma da kuma ya do bid'a wal quburiyin da masu bautar kabarbarai masu bautar kabarra kenan idza du'u ila kitabillah idan aka kira su zuwa ga alqur'ani littafin Allah was sunna da sunnan manzon Allah wa nabdhimahum alayhi mimma yukhalifuhuma da kuma siya da duk wani abin da suke akai da ya saba ma Qur'ani da Sunna ishtajju bi madhahibihim sai kaga suna kafa hujja da mazhabin su wa mashayikh wa mashayikhihim kuma suna kafa hujja da shehunan su wa abaihim da iyayensu wa ajdadihim da kakanninsu wannan dabi'ar su ce kace musu Allah ya ce shehu ya ce kaza don haka shehu ya yi musanin Allah magana shehu zama manzo Allah ya ce kaza siya malam wani ya ce kaza shi suna son su kishiyantar da annabi da malamansu ko kuma shehunansu kenan kaga makale ma ra'ayi da mazaje yana taimakawa sosai wurin yaɗo bid'a cikin al'ummar musulmi sannan abu na gaba a tashabbuhu bil kuffar kamanceceniya da kafirai shi ma sababi ne daga cikin mahimmin sababba da sukan sa bid'a ta yaduwa cikin musulmi malace huwa min ashaddi ma yuqi'u fil bid'a kamar cece yana da kafirai yana daga cikin mafi munin abin da ke abka mutane a cikin bid'a kama fi hadith abi waqid al-laythi kama yadda yazo a cikin hadithin abi waqid al-laythi qala yake cewa kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hunayn mun fita jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Hunain yakin Hunain da aka yi wa nahnu hudatha'u wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr mu kuma a wannan lokacin bamu dade da barin kafirci ba wasu shashi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke bada labari a lokacin da suka fita tare da annabi a yakin Hunain suka ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Hunain a wannan lokacin bamu dade da rabuwa da kafirci ba bamu dade da musulunta ba kenan walil mushrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahu a wannan lokacin mushrikai suna da wata babbar bishiya ya'kufuna indaha suka lazimci wannan bishiya wa yanutuna biha aslihatahum kuma suna rataya makamansu akanta nufinsu menene su samu albarka su yi tabarruki da wannan bishiya don su ci galaba akan musulmi yayin da aka fara jihadi yuqalu laha zatu anwar wannan bishiya ana ce mata zatu anwar sunanta kenan kenan mushrikai sun shahara da wannan bishiya idan za a jihadi sai kaga sun lazumci wannan bishiya sun zo wurin ta sun dade sun zamna nan kuma makamman su ma a wannan bishiyar suke rataya su don neman albarka ko sun ci nasara ga abokanan adawarsu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko famararna bi sidratin wannan sahabban sai suka ce sai muka wuce akan wata bishiya mu ma faqulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat mu ma sanya mana wata bishiya zatu anwat irin yadda mushrikai suke da bishiyar su zatu anwat kenan sai suka su suka so su kwaikwayi mushrikai da kafirai cikin irin abin da suke yi tsammanin su hakan wani abin kirki ne tunda mushrikai suna da bishiya da suke lazimta ta sarata makamman su akanta dan tsammanin samun albarka su ci nasara manzon Allah kai ma sama mana wata bishiya da za mu rataye makamman mu akanta irin yadda suke suna faɗa haka sai annabi ya ce Allahu akbar annabi ya gaita ne saboda mamaki da al'ajabin waga magana da suka yi sai ce inna hasunan lalle waɗannan su ne hanyoyi kenan qultum wallazi nafsi biyadi annabi ya ce kun faɗa ina mai rantsuwa da wanda raina ke hannun shi kama qalat banu isra'ila li musa irin yadda banu isra'ila suka ce ma annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sanya mana alloli ko sanya mana Allah mu ma annabi Musa kamar yadda mushrikai suke da alloli mun ji abin da annabi ya ga musu ko annabi suna yin wannan musulmi sahabbai ne fa suka ce annabi mu ma a sanya mana bishiya irin yadda mushrikai da kafirai suke da bishiyar da suke rataye makaman su akai mu ma imana tabu mana annabi ce Allahu akbar kun faɗi magana da ta daidai irin da magana banu Isra'il lokacin da Allah ya tsamar da su daga sharrin Fir'aun da suka yi imani da Allah suna wuce teku sun zo nuri sai suka isko mushrikai suna bauta ma gomakai sai suka ce ma annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma samu mana Allah abin bauta kamar yadda ga mushrikai na sanar gumakansu suna bauta musu annabi ya ce irin maganar da suka gaya ma annabi Musa kuma irin ta ce kuka gai yau a sanya mana Allah kamar yadda mushrikai suke da Allah su kaga sai annabi shabbaha su da aikin mushrik aikin banu Isra'il saboda kafarai a wannan lokacin sun ɗauki wannan bishiya wani abu ne da zai taimaka musu akan su ci nasara akan musulmi shine su ma musulmai suka nemi irin wannan aikin sai annabi ya kamanta aikin su da aikin banu isra'il kamar sun ce su ma a ba su allan bautar su irin yadda banu isra'il suke da alloli abin bauta annabi musa ce qala innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne dake jahilta al'amura annabi ya ce la tarkabunna sanana man man kana qablakum lalle da sannu za ku dinga bin sunnoni hanyoyin wanda suka gabace ku kaga annabi na bada labarin cewa lalle al'umma shi za su rika kwaikwayon wanda suka gabace su na kafirai wanda yin hakan kuma hadari ne akan musuluncin mutane hakan zai abka su zuwa ga bid'o'i da bata a cikin musulunci to yau irin wagga surar tana nan tana faruwa a cikin musulmi wuraren da Allah bai sabkar da dalili ba ko annabi bai yi bayani cewa suna da albarka ba za ka ga mutane suna neman albarka a wannan wuraren irin yadda mashirkai suke rataye makamansu a wannan bishiyar da nihin samun albarka don su ci galaba a musulmi yau haka ga za ka ga musulmi suna neman tabarruki zuwa ga wasu abubuwan da Allah bai sa albarka a cikinsu manzo Allah bai ba da labarin cewa suna da albarka ba kabarrai da wasu ƙubbobi da inda ake dawafi da masu kama da su daga cikin abubuwan da mutane suke tsammanin suna da albarka kaga hakan ya sa sun yi kamanciceniya da kafirai da musharkai cikin abin da musharkai suke ففي هذا الحديث ما لك أتمنى حديثي أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل أن يطلبوا هذا الطلب القبيح أتمنى hadisin. lalle kamanceceniya da kafarai shine ya ɗauki banu isra'il har suka nemi wannan ƙazamin abin neman da suka nema wurin annabi musa kaga da suka mushrikai suna bautar gumaka sai suka so su kwaikwaye su sai suka ce ma annabi musa ija allana ilahan kama da kun aliha wanda kaga kwaikwayen kafarai cikin al'adunsu da addininsu yakan abka mutane zuwa ga bata da lalaci وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها شيني سكا نيما النبي موسى يسنيا موسى اللولي وندزاس بوتام وهو الذي حمل بعض وهو الذي حمل بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله kuma irin wannan abin shi ya ja wasu daga cikin sahabban annabi har suka nemi annabi ya sanya musu wata bishiyar da za su neman albarka kan kalkashin wannan bishiyar koyi da kafare su haka kafare suka ga suna yi sai suka tambaye annabi su ma su kaga ba su aikata ba amma ka diba irin annabi magana da musu ne zafi Allahu akbar ya fara cewa qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ba su aikata ba tambaye shi suka yi fatawa amma ka diba amsar da ya basu wanda ke nuna kamancece yana da kafirai yana da hadari babba a cikin musulmincin mutum Allah ke wa hadha nafsul waqi' yau malaci wannan shine irin abin da ke faruwa a yau fa inna ghaliban nas saboda mafi yawan mutane minal muslimin daga cikin musulmai qalladul kuffar sun kwaikwaye kafirai fi amal fi amal al bid'a wa shirkiyat a cikin ayyuka na bid'a da shirkoki ko shakka babu haka ne wallahi gaskiya ne yanzu duk abin da kafirai suke yi a matsayin addini a wurinsu za ka ga musulmai sun kirkire shi da sunan musulunci sanan shi a cikin musulunci nan kusa sabo shekara ta musulunci watan al-muharram da ya kama ko kenan shine 29 ko 30 ya mutu farkon shekara ta musulunci a ce awwal muharram ko sai da mutane suka yi ta idi garin ga koya gani ana raya abin da daddare wasu wuraren ma an kafa hoton shehu kai kace shehu ne ma ake ma an laɓe dogara na dan a raya hotonnin shehu da mabiyan shehu garin ga koya gani farkon watan muharram shekara ta muharram farko rana ɗaya ga watan muharram kowa ya ga yadda aka yi ta idi garin ga wanda ku gaya mana suwa suka fara yin fet na farkon shekara sabuwa suwa suke yin shi kafara ne suke yin shi tabi'a ce ta musulmi kaga ba tabi'a bace ta musulmi ta kafare ce sai musulmi suka yi koyi da su annabi ya gaskiya da ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yi asalin shi koyi ne da kristoci kristoci su suke yin idi da murna dan ai dan rana da aka aihi annabi Isa alaihi salam da musulmi suka gani suka ce yau ai annabin mu yayi annabin ku da rashin in amma annabin ku haka annabin mu yafi dacewa amma haka koyi da wa suke kenan da kristoci addinin musulunci babu kwaikwayon su shi yasa aka kirkira waɗannan ababen cikin musulunci da sunan musulunci ababe suna da yawa da dama wanda kwaikwayon kafirai yasa musulmi suke kuma shine sanadiyar bata su da halakarsu waka ayadin mawalid malici kama idi da ake na maulidi wa iqamatil ayyam da kuma raya wasu kwanakai wal asabe da wasu sati a shekaru a cikin zamani li amalin mukhassasa da yin wasu ayyuka keɓantattu a cikin wannan ranakun ko wannan satin wal ihtifal bin munasabatid diniya wa dhikrayat da kuma yin sallah da wasu munasabat na addini kama ce sallah ta farkon shekara ta musulmi da abin da ke kama ce wa zikirayat ko kuma yin sallah da ake ta tuna tuna tuna shekara aihuwan mutum da yau ma musulmi kaga sun fada cikin nan abu ɗanka idan shekarar da aka yi shi ta maimaito sai a zuwa yi wani gato ko wani abu haka ana murna yau shekarar da aka haihuwa na ta maimaito wanda kaga wannan ba aiki musulmi bane ba na musulunci bane kafirai aka ga suna yi sai musulmi suka ara aurensu wa iqamati tamathil da kuma kafa gumaka wa nusabi tadhkariya da hutani dan tunada wannan duk al'ada ce ta kafare wadda musulmai suka gada a yau wanda yau kana gani da ake kafa gumaka na shehunne da waliyai dan a tuna aikin su da kokarin su kuma ana yaban su wannan ba al'ada bace ta musulmi al'ada ce asalin da ta kafare wa iqamatil ma'atim وبدع وبدع وبدع وبدع الجنائز da kuma tsaida bukukuwa barkatai ga sanan wanda ake wanda ba su da asali cikin addini da kuma bid'o'i na me yake ce musu na janaza da suke faruwa a yau na mutuwa da abubuwan da ake cikin bukukuwan mutuwa duka wal bina'i ala al-qubur wa ghairi dhalika da kuma gine-gine da ake akan makabarta da wasu su ma daga cikin bid'o'i wanda Allah bai fi sabko dalili a kai ba wanda asalinsu kawai kwaikwayon kafarai ne da arna ya sanya aka tsara su aka sasa a cikin musulunci da sunan musulunci lokaci ya eh? to ai kira